الرحمن الرحيم والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ودما وبنجي تبارك وتعالى يا شيخ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فصواها بأي بيان السماء دهلت السماء دين الله يدقاتا da Allah yanda Allah ya maida ta rufi akan mutane sai ya ce to wal arda qasa ba da zalika bayan an an daidaita sama da ha ha sai Allah ya shimfide ta basara ha sai ya shimfide ta kafiran ma yuzkaru khalqul ardi ba da khalqi samai da yawa akan ambaci halittan sama bayan an halitti akan ambaci halittan ƙasa bayan an halitti sama mafi yawa ubangiji sai tabaraka ta'ala yakan ce ya halicci sammai sannan daga baya sai ce kuma ya halicci ƙasa aw aw khalqu samai yuzkaru khalqul ardi ko aw khalqu samai ba'da khalqil ardi wani lokaci kuma wata aya kuma sai ta nuna cewa ƙasar aka fara halitta sannan aka halicci sama waqtu lifa fi ayyihima khuliqa qablu malamai dai sun ƙara wa juna ilimi akan tsakanin sama da ƙasa wacce shi aka fara yi sama aka fara halitta sannan aka halicci ƙasa ko ƙasa aka fara halitta sannan aka halicci sama inna Allah khalaqa al-ardha qabla samawati to a halitta dai ubangiji ya fara halittan ƙasa ne kafin halicci sammai a halitta kenan bayan ya halicci ita an halicce ta an batta yadda take sun mastawa ila sama'i sai ubangijin ya nufi sama fakalaqaha ya halice ta ita ma fasawaha sab'a samawati ya daidaita ta samai guda bakwai bayan ya daidaita ta an gama halittan ta yayi komai thumma ada ila al-ardi sai ya dawo kasar da da aka halitta aka batta ko ba ha sai aka shimfide ta to kaga halice sama aka fara ai kasa kasa aka fara halitta amma daidaitawa amma kowanne ne ya zauna mazauninsa da sama aka fara a lokacin makasa tana nan amma dai ba a taba ta ba to bayan an daidaita sama an yi komai an sa mata abin da za a sa mata kamar ayar suratu fustilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa tajaluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin summa stawa ila sama'i kaga sai da aka yi haka halicci ƙasa aka halitta mata ba duk abin da yake jikinta sannan aka je aka halicci sama to kaga nan kaga sai halittan ƙasan ne aka fara halitta amma shimfiɗa ƙasa sai da aka daidaita sama sannan aka dawo aka shimfiɗa ta kuma ila sawa'i fasawwa'una sab'a samawatin وهو في كل سماء أمرها وزين سماء الدنيا بمصابيها وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم to shine sai aka dawo ubangi da barka ta'ala ya dawo fa basada haya shimfide ita kasar da an halice ta tana zaune ba a shimfide take ba a dunkule take to sai da aka halici sammai aka daidaita su aka sa musu abin da aka sa musu aka dawo kasa kuma aka miƙe ta aka shimfide ta ita kuma ta koma yadda take wada haha ita ma Ubangiji ya shimfiɗe ta sab a ɗibaƙin, ta zama ƙastai guda bakwai, kamar yadda sama take guda bakwai, ƙasa ma bakwai take. Sai dai kawai bambancinsu, ita sama kowace sama idan aka shige ta tsakanin kamar da manzo sallama ya faɗa a hadisi kowace tsakanin munan da sama ta farko shekara ɗari biyar ne to tsakanin sama ta farko da sama ta biyu ita ma haka tsakanin tafiyar shekara ɗari biyar ne tsakanin sama ta biyu da sama ta uku shekara ɗari biyar ne tsakanin ta uku da ta hudu haka ta hudu da ta biyar haka ta biyar da ta shida haka tsakanin ta shida da ta bakwai haka to kaga tsakanin su akwai gap kenan eh kowace ce sama ba manne take da junanta ba to su shi yasa su aka yi su a kowace ce tana mazaunin kanta ita kuma ƙasa ita kuma da aka yi ta aka halice ta ƙasa ta farko wacce muke takawa kenan ko da yake ta ta farkon tana ƙasa wannan da ya ƙasa ta sama ita wacce muke takawa ita ce ƙasa ta sama to idan aka tafi aka ƙure ta tana ƙarewa ta tsakaninta da ƙasa ta biyu babu rata ratar bayawa to da an ƙure wannan to za a shiga waccan to shi yasa mafi yawa zaka ga zaka ji ubangiji yana ambaton sama yakan ce musu sammai sab'a samawatin amma ƙasa kuma ba cika ce mata wal arduna ba sai ce wal arda ko wal ardu sai ce ƙasa kawai to a ƙastan su ma guda bakwai ne amma su suna kusa da juna ne ba suna da rata ba waɗancan da yake suna da rata kaga su sai aka ambaci adadin su wannan ko tunda babu rata tsakanin su sai suka zama kamar ƙasa ɗaya ne to shine awwalu ma awjala Allah tabaaraka wa ta'ala nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallama min nurihi ta'ala farkon abin da Allah ya fara samarwa a cikin halitta hasken annabi Muhammadu kuma Allah ya yi shi daga hasken haskensa shi Allah wa yake da haske Allah ne Allah shi yake da haske ba shi yake da komai ma shine ya dauki haske irin nasa shi ya san abin da ya dauka ya halitta hasken annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na shugaban halitta wannan hasken da aka ɗauka aka fara kawowa cikin halitta ko kuma Allah ya fara samar da shi shi ake ce masa alhaqiqatul muhammadiyya shine haƙiƙanin manzon Allah sallallahu alaihi awwalu tajallin baraza min hadratillahi alhaqiqatul muhammadiyya farkon abin da ya fara fita daga fadar Allah hadar Allah tana nan ba abin ba wanda ya san abin da yake shi banda Allah ko ba abin da yake ciki banda shi Allah da kayansa. To Allah da ya so samar da halitta sai ya bayyanar da wannan haƙiƙatul Muhammadiyya din. Ma'ana hasken Annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa hiya Abdullahi mullagan wannan haƙiƙar Muhammadiyya ita ce ake ce mata Abdullahi. Ita ce baiwar Allah ko kuma annabin shi yasa ya zama bawan Allah. Eh wannan haƙiƙatul Muhammadiyya ita ce baiwar Allah wanda Allah ya fara samarwa. laisa lillahi abdun illa huwa Allah ba shi da wani bawa sai shi domin shi ya fara samarwa shi ya fara bawa abin da ya bawa shi ya fara yi masa komai fasadaka fihi ismul abdi shi ya sama in an ce duk inda aka ce bawa to annabi shine haƙiƙanin bawa eh sauran komai ma bayin Allah ne amma annabi shine haƙiƙanin bawa wanda shi ya san ubangijinsa sauran bayi ba san Ubangijin ba, annabin ne kawai ya san Ubangiji, sai annabi ya san Ubangiji yadda Allah ya gada yake so, amma sauran halitta Allah ya yi mata tsakani, ya yi mata hijabi, ya yi mata shamake tsakaninsa da zatinsa, ba wata halitta da ta isa ta je ta tafi cikin zatin Allah, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana da iko ya karbi abin da zai karba wajen Allah kai tsaye. yasa duk abin da Allah zai bashi zai bashi ne tsakanin su amma sauran halitta kowa in yana so ya samu wani abu ya je ya rabu da annabi in ya rabu da shi in annabi ne mursali ne manzo ne waye yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li waqtum ma Allah la yasawni fihi malakun muqarrabun wa nabiyyun malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ya ce yana da lokaci tsakaninsa da Allah ba wanda ya san wannan lokacin ya ce duk kusancin annabi don annabta ko manzo don manzanci duk kusancin mala'ika don kusanci bai san wannan halin ba shi wannan hali tsakanin annabi ne da Allah tabaraka ta'ala to shine Abdullahi Muhammadu Fakat bawan Allah shine Muhammadu sallallahu sallallahu alaihi wasallam wa kullul abidi ajza'u min Muhammadin duk bayi kamar photocopy ne daga Muhammadu Muhammadu shine original din shine asali to saura kuma sai aka yi ta samar da su daga Muhammadu duk abin da ya fito daga Muhammadu aka fidda shi to shi Muhammadu shi yake amsa sunan ba- sunan bawa na gaske hatta al'ambiya har annabawa ba eh annabawa ma gaba ɗayan su duk ba mabiyansa bane shine shugaban su wal mala'ikatu har mala'iku ma dukkan su bayan annabi suke falamma arada Allah an yujida khalqahu yayin da ubangiji ya ga dama yake so ya samar da halitta ba da mururi a haƙabi a haƙabin minar zamani bayan wasu zamanuka masu girma masu yawa tsakaninsa da a lokacin ba kowa shi kaɗai ne Allah Muhammadu kuma shi kaɗai ne bawa saboda haka Muhammadu yana bauta masa a matsayin bawa shi kuma yana kar- yana ba da umarni a matsayin ubangiji su kaɗai ne haka suka yi ta zama haka suka yi ta yi gwargwadon yadda Allah ya ga dama su zauna lokaci ne wanda ba wanda ya ce- ya isa ya ce ya san wannan lokacin ya zama a, ake ba da labarin wannan eh, zuwan jibrilu wajen manzo Allah sallama da ya zo yake cewa a sura magana annabi ya ce masa ya san shi bayan an halice shi me ya sani sai ce eh shi halittarsa gaskiya ya jima an daɗe da halittarsa shi jibrilu ya ce bayan an halice shi shi abin da ya sani abin da ya gani akwai wata tauraruwa da yake gani wannan tauraruwa tana bulla in ta bulla za ta yi shekara dubu saba'in tana bayyane za ta bata in ta bata sai ta yi shekara dubu saba'in a bace sai ta sake bayyana sai ta yi shekara dubu saba'in a bayyane sai ta sake bata sai ta sai ta sa ta yi shekara dubu saba'in ba ta nan sai ta sake bayyana ya ce yana kirgawa ya ganta sau dubu saba'in da biyu annabi ya ce masa ni ne wannan tauraruwar Mm. sallallahu alaihi wasallam Mm. to shine wa haza qabla zamani tun kafin fa halicci wani abu da ake ce masa zamani eh zamanin ma halitta sa kai wancan ba a lissafin sa eh wancan shi ba lokaci bane eh lokaci yana da iyaka a Allah ba ruwansa da lokaci eh lokaci baya hawan Allah Sosai.
li'annahu kana wala makanu fi azalin lam yahwi zamanu zamani baya daukan Allah ba ruwan Allah da zamani eh sabo- zamani shi ya samar da zamani wal abdu mustangilun bil khidmati a wancan kawai a wancan yanayin ba wannan mai suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallama yana ya shangalta ne da hidimar ubangijinsa wal adabi li sayyidihi tabaraka wa ta'ala da yin ladabi ga shugabansa shine ubangiji tabaraka wa ta'ala wal abdu fi ghayati ma yakunu min al jamali wal husni wan nuri wal husni wannan bawan an riga an sa masa duk abin da ake ce masa kyau duk kyau na ƙarshe aka ba shi sun ga yasu ma ya kunu minal jamali kyau na ƙarshe Allah ya ba shi domin a lokacin ba wani abuwa mai kyau shi kadai shi bawan shi ne mai kyau shi Allah ba a ce masa mai kyau a shi Allah yana ruwansa da wani kyau shi shi- shi ya samar da kyau ai kyau halittar Allah ne ba sifar Allah ba ne a halitta ce Allah ya halicci kyau ya halicci masu kyau ya halicci a- inda zai manna kyau din yawa amma kyau ina ruwa ba zai je manno da Allah ba to shine sai Allah ya sa ya ba wannan bawa haske irin wanda yake cewa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun ya ba shi hasken da zai ba shi wal husni ya ba shi wasu wasu abubuwa kyawawa lamma ra'ar la ayyubrid hadhihi al makhluqati yayin da ubangiji ya- yake so ya fidda waɗannan halittu waɗanda ya halitta khalaqa lahu surata mir'atin sai ya halitta wa wannan bawan sai ya yi masa wani abu kamar madubi kamar miro wanda mutum in kasa a gabanka za ka ga kanka sai Allah ya liki irin wannan abun sai ya miƙa wa wannan bawa nasa fata jalla bawan ya karbi wannan din yana sa wannan a gabansa shi kenan aka yi ta samar da komai kaga sai da shi din aka samar da komai a in ka- in ka sa eh, madubi a gaban kawa za ka gani kanka za ka gani shi kuma da aka bashi madubi ya sa a gabansa ai shi da a cikin madubin to sai kuma ya yi tafi a cikin madubin shikenan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fara nafsahu sai wannan bawa ya ga kansa bi hazal jamali da irin kyan da aka bashi wal husnil bahiri da wani irin ado wanda wanda ya ƙetara tunani fastahaya min rabbihi to anan ne sai wannan bawan ya ji kunyar ubangijinsa me yayi wa ubangiji ya bashi wannan abin da ya bashi me yayi wa ubangiji ubangiji ya fara halittarsa shi sai ya ji kunya fa arika sai ya yi gumi saboda wannan kunyar da ya ji na ubangiji to shine sai ya yi gumi min zalika al'aragi saratil biharu daga wannan gumin Allah ya fara samar da koguna da ruwa da menene duk zai komai
sallallahu aktaru ma khalaqa Allahu mafi yawan abin da Allah ya halitta albihara albiharu koguna ne koguna su ne suka fi yawa iya lati tuhilu bil ardi duk kasar na koguna sun fi yawa a cikin kasa kasa kaɗan ce amma ruwa ya fi yawa eh ruwa ya fi yawa a kasa teku ai ba karamin kogi bane to teku ma ai ba guda ɗaya bane tekuna ga sunan ba wasu ma ba san su ba ma balle a lissafa su to haka Allah ya ta halittan su na'am hiya lati tuhilu bil ardi ma'ana ruwa ce ke kewaye da duniya. Min kulle janibin ko ta ina kuma, duk ta inda ka bi in ka je ka ƙure duniya ruwa za ka tarar. Wata hamilul ardu asfala safilina ta tasara. Ƙasa wata kuma ruwan wai kogunan kai, kogin har yanzu shine wata hamilul arda. Sai ke ɗaukan ƙasa wannan ƙasar da muke takawa a kan ruwa take. Asfala safi nan can ƙasa, ta tattara, in ka ƙare ƙasa abin da ake ce masa ƙasa, me za ka tarar ruwa ne. Kafin wannan ruwa, za a sa in da aka Allah da ya halice ƙasar, ya ƙare ta, can ƙarƙashin ƙasa, sai ya samar da wata halitta. Halitta tana kama da bujumi. sai ta zama aka ɗora ƙasar a kanta. Wannan bujumin ana ce masa bahamutu. Wannan bujumin shi kuma sai aka samar da wata halitta a ƙarƙashinsa mai kama da kifi. Shi kuma wannan, ita kuma wannan halitta sunanta barhutu. Ita kuma sai aka sa ta a cikin wani kogi. Wannan kogin ya zama akwai ruwa a ciki, ruwan ana ce masa simsimu. Wannan ruwan in ya ƙare ƙasa, ƙarƙashin wannan kogin, sai Allah ya samar da wata iska. Wannan iskar ita ake ce mata rihul ahmar ko kibritul ahmar. Kwalan ma'ara da an yi briza, yayin da Ubangiji ya nufi zai fidda alardina ƙasai. wasa mawati da sammai khalaqa riha sai halitti iska fa nafakar fil bahri sai iska ta zo sai busa a cikin wannan kogi kai ta ba zabadun za ka samu kumfa sai ta taru fa lam yazalli rihu yuharriku zalika zabada sai wannan iskar da aka tura sai ta yi ta motsa wannan kumfar wacce ta samu a cikin wannan wannan kogin hatta jamuda har kumfar sai ta zama mai tauri kamar dutse wa kharaja minhu dukhanun sai hayaki yayi ta fita daga cikin wannan kumfar wa min zalika dukhani kulikati samawatu daga wannan hayakin da yake fita yake yin sama shi da shi aka halitta sammai kuma shi yasa wanda suke cewa ba Allah yan falasif sun cewa ai ruwan sama da ake yi ma teku ne yake yin yake yin kumfa in yayi kumfa sai yayi hayaki hayakin teku yake yin sama sai ya je ya juye ya zama ruwa ko menene ma yake yin sa waye wanda yake yin shine shine kawai wa min zalika zabadi to wannan hayakin wannan kumfar mun ji dai Allah ya samar da kogi ruwa kenan a wannan kogin Allah ya samar da iska ta zo ta kada kogin kogin ya tara kumfa kumfa tana nan sai Allah ya fidda hayaki daga jikin kumfar hayakin sai aka yi samai da shi shi shi ko wannan inda hayakin yake fita kumfar wanda hayakin yake fita daga jikinta ita kuma da ita aka yi ƙasa aka halicci ƙasai shi ne wa min zalika zabari daga wannan kumfar kulikatil arduna aka halicci ƙasai wa sawwallahu samawati sab'an sai Allah ya daidaita sammai suka zama guda bakwai wal ardina sab'an Allah ya daidaita ƙasai su ma suka zama guda bakwai yadda muke rayuwa kan ƙasan nan da za ka ƙure ƙasar mu in kai ƙasa in ka ƙare ta ƙasa ta biyu da take bin tamu ita ma halittu ne a kanta yadda muke rayuwa kai can ma akwai halittu su ma ita ƙasa ta bi- ta uku ita ma akwai halittu a kanta da haka har ka je ƙasa ta bakwai ne wa hadhihi al-arduna wayannan ƙasai kullan dukkan su yamilu al-bahru kogi ne yake karkashin su allazi ahada bil ardi wannan kogi da ya kewaye ƙasa shine kuma a karkashin ƙasar min kulli janibin wa zalika al-bahru shi ko wannan kogi fawqan nuni yana kan wannan wannan kifin kifin da aka fara ina barhutu ko tamakatun faqat kifi ne خلقها الله رأفها وذنبها يلتقيان عند العرش Allah ya race wannan kifin, kan kifin da wutsiyar kifin su kuma a alarshi suke haduwa. Al'ardu wal baru allazi ya hamilu al'arda fauka tilka samakati, da wannan da ƙasa guda bakwai din nan, da wannan kogin da aka ce yana ƙasa, ƙasa da su ko? Wanda yake ɗauke da ƙasai, su ne gaba ɗayansu in kada za ka iya cewa ɗassai guda bakwai gaba ɗaya, da ruwan da yake ƙarƙashinsu duk yana kan kifi ne, kifi yana ƙarƙashinsa. Wa tilka samakatu wada wudi ad ala sakaratin shi kuma kifin sai ka ɗora shi akan wani dutse. Allah ya halicci wani abu mai kama da dutse kifin yana kan wannan dutse. Wa tilka sakaratu wudi ad ala ƙarnai saurin wannan dutsen shi kuma sai aka ɗora shi a kan ƙaho guda biyu na bujumi. To haka Allah ya halittarsa da ikonsa, wai za a rada lahu idamar kalki, idan Allah ya ga dama zai batar da halitta gaba ɗaya, fata ta samakatu famaha, wannan kifin shine zai buɗe bakinsa. in ya bude bakinsa wata firul biharu kullum fi jawfiha duk kogunan duniya da wancan kogin gaba daya sai kifin ya haɗiye su in ya haɗiye su wata ya basa fi asra'i min- asra'a min lahazatin wannan ruwan da muke gani na duniya da koguna da waye kifi yana haɗiye su sun bushe sai ya bushe gaba daya ka an baran lam yakun qaddu sai duniya gaba ɗaya ta zago duk ruwan an tsiyaye shi kifin ya shanya wannan ruwan da saboda haka duniya gaba ɗaya za ta bushe ta zama babu ko ɗigon ruwa ɗaya kai Allah tabaraka wa ta'ala rakkaba al-makhluqat al-hissiyyah hakaza haka Allah ya shirya halittarsa wacce ake ganin nan akhraja minha ma'aha Allah ya fidda ruwan wannan kasai min ha daga kasai din daga kasar aka samar da ruwan ai ba mun ce kumfa kumfa- kumfa ce da ita aka yi kasa ba to wannan kumfar kuma ai ita ce ta hayaki hayakin kuma shine aka je aka yi sama sannan kuma daga ci- jikin wannan kumfar daga nan kuma ake matsa wani ruwan kuma ya sake dawowa min al'ardi yan fajirul uyunu ai daga ƙasan ne kullum muke gani in ka tona ta sai ka samu ruwa ruwan in aka yi ruwan sama sai ta haɗiye shi in aka tora a sake samun ruwa saboda haka ruwa ne da yake cike da ƙasar gaba ɗaya wa mar'aha Allah ya fidda abin da za a yi amfani da shi a ƙasa daga ƙasar tambutun nabatatu tsire-tsire suna tsiruwa wal ushubu da da itatuwa ah, ma'ana abin da yake ko shi ayi za a ce ujubu wa shajaru da manyan itatuwa mimma yakulun nasu abinda mutane suke ci wa ma yakulun da dawabu da abinda dabbobi suke ci duka an yi shi da kasar ne yanda aka yi dan adam da kasa itatuwa ma da kasa aka yi su ciyayi ma da kasa aka yi su abincin da ake ci ma da kasa aka yi shi duk komai da kasan aka yi shi yasa kasar wato ita da ita ake sarrafa ta ta- a a maida komai yadda ta- ake so da ita wal jibala arsaha sannan ubangiji ya tabbatar da duwatsu a kanta asbata ya tabbatar da duwatsu aljibala duwatsu ar- mana arsal jibala ubangiji ya tabbatar da duwatsu arsaha ya tabbatar da su asbata ala waje al-ardi su yi manya-manyan duwatsu da ake gani wanda in ka je waje kaza za ka samu dutse babban dutse in ka je waje kaza za ka Allah ya ajiye waɗannan duwatsun duk wannan Allah ya yi shi su duwatsu an yi su ne saboda kada ƙasar ta ta raurawa su zama kamar ƙusoshi ne suna riƙe da ƙasar to abubuwan da aka fitar daga ƙasa na itatuwa na ciyayi na sauransu da sauransu su kuma abin da ɗan adam zai amfani da shi abin da dabbobi za su yi amfani da shi abin da duk mai rai zai amfani da shi Allah ya ce wannan duka mata allakum na yi shi saboda ku ji daɗi ne tamti allakum saboda in jiyar da ku daɗi a rayuwarku ta duniya wali an'amikum dabbobin kuma su ƙoci su ji daɗi jam'u na amin wayyal ibilu tun akwai raƙuma a ciki wal baqaru akwai shanu wal ganamu da sauran dabbobi to wannan duka Allah ya yi su ne saboda ɗan adam saboda a shirya wa ɗan adam rayuwarsa a duniya ce sa ubangiji yake so ɗan adam da aka kawo ka aka shirya maka wannan duka baka sani ba tun kafin a yi ka ne aka yi su dole na abubuwa an yi su ba ka- ɗan adam babu shi shi ɗan adam ma sai da aka gama halicce halicce cewa shine na ƙarshe ba kafin a yi annabi adam ba an yi aljanu ma har sun yi zamani har an zo an halaka da su wanda shaidan ya fita daga cikin su dinnan banul janni to ai daga baya ɗan adam ya zo to an shirya wa ɗan adam yadda zai ga- rayuwarsa ta inganta shi kuma wa- wani sakamako yake bawa wanda ya yi masa waɗannan abubuwa shi ne abin da ake bukata bai za ja a cikin فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعيه وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
fai za ja a tiɗa kubra yau mai ta zakarul in sanu masa wa burri zatil jahimu liman yara fa amma man tsanga wa asarar hayatar duniya fa innal jahima hiyar ma'awa fai za ja a tiɗa idan wannan tashi- lokacin tashin kiyama ya zo wannan mai ruhe mutane ta zo ita ce ɗamma sunayen tashin kiyama suna da yawa wai duk abin da yake da muhimmanci ko yake da ban tsoro zai ɗauki sunaye da yawa yasa ranar tashin kiyama yake da sunaye da yawa saboda ranar- rana ce mai tsoro yasa mutuwa take da sunaye da yawa saboda ita ban tsoro ce yasa wuta take da sunaye da yawa saboda ban tsoro ce fai za ja ta ɗamatul kubra a ɗamatul kubra iya nafkatu saniyatu busa ta biyu kenan wanda ta tashin duniya a ta tashin alkiyama a ɗamatu addahiyatu ma'ana wannan babbar masifa ta ƙarshe babbar masifa idan ta zo addahiyatul uzma ita ce babbar masifa iya nafkatu saniyatu busa ta biyu kenan inda ma yanfuku israfilu nafkatu saniyata lil basi wal hashri yayin da Isra'ilu zai busa, busa ta biyu, saboda za a tada mutane, za a haɗa kuma kowa da komai da komai zai haɗu a waje ɗaya. Wannan rana, yau ma wannan rana, ya tazakkarul insanu, ɗan adam zai tuna, kullu insanin al'insanin al'injinsiya ce, Eh, ya tazakkarul insanu ba mutum ɗaya ba ne, a jinsi ne, dukkan jinsin ɗan adam. kullu insanin dukkan dan adam zai tuna masa me ya aikata a duniya fi duniya mai aikata a duniya zai tuno shi min khairin alheri ya aikata zai tuna wa sharrin sharri ya aikata zai tuna a lokacin wa burrizatil jahimu an fidda wutar jahiman nan wutar lahira uzhiratin naru an bayyana wuta almuhriqatu mai konawa liman yara ga duk mai gani ya ganta li kulli ra'in duk mai ido ya gafa ga azabar da Allah yake fara a duniya wasu na karyatawa to ga ta fili ba maganan karyatawa to fa amma man daga amma wanda yayi girman kai kafara ya kafirce wa asarar hayatar duniya yace shi rayuwar duniya ta yi masa ya rike ta ita bittibai shahawatiha ya bi shawace shawacen duniya ba ruwansa da lahira ba ruwansa da Allah to wannan mutumin fa innal jahima ya sani wutar jahima hiyal ma'awa ita ce wannan wutar da ta zo kowa ya ganta can ne makomarsa Allah ya kiyaye amin وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه أما وندي يجي tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya ji tsoron kar Allah ya tsaye da shi ya tambaye shi abin da ya yi wani bawan Allah ne yake cewa in kai laifi tsakaninka da Allah ka tuba Allah ya yafe to amma ko da hadin da haka in ka je gaban Allah dai ka san kai to ka ga da kunya idan da kunya a same ka a gaban Allah ko ai yafe maka dai amma dai kai yin shine baka ji kunya ubangijin ba yau gashi ubangiji yana yana binciken ka yana tambayan ka abin da kai ko da ya yafe ya ce ya yafe wancan ba za a kawo shi ba kai a ranka ba za ka daina suna ba kayi ba to shi ne man kawo magama rabbihi wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya ji tsoron kiyama hu tsayuwarsa bai na dai tabaraka ta'ala gaban ubangiji wani hannafsa ya hana ran nasa al'ammara ta wannan ran da take umartar mutane su aikata mummuna ya hana ta anil hawa bin son zuciyarta ya hana ta katta bin son zuciyarta hawa kuma al-murdi shine mai halakar da dan adam son zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba abin da ake bautawa a doron ƙasa bayan Allah wanda ya kai son zuciya son zuciya aka fi bautawa mutum yana son abu in ka gaya masa sai ka gada ma yana so in ko abin da baya so ka gaya masa sai ya ji kai wancan ya fi masa bitibai shawati yana ransa bin shawace shawacenta to wannan mutumin shi kuma fa innal jannata ya sani aljanna hiya almawa ita ce makomarsa fariqun fil jannati da ma haka Allah ya tsara wasu jama'a za su shiga aljanna wa fariqun fil sa'iri wasu ko za su shiga wuta al'asi fil nari wanda ya saba wa Allah ya shiga wuta wal mudiu fil jannati wanda ya yi wa Allah biyayya ya shiga aljanna man arada jannata wanda yake so ya shiga aljanna faɗariƙo ilal jannati alkhawf min Allah tabaraka ta'ala hanyar aljanna guda ɗaya ce jin tsoron Allah kawai in mutum ya ji tsoron Allah to ya kama hanyar aljanna wa amma man kawo maka rabbi wa nahnu nasa anil fa inna jannata hiya al-mawa wal amalu salihu da aiki mai kyau in ka ji tsoron Allah to kai aiki mai kyau wasu rubatu salihina ka aboci mutanen kirki duk kirkin ka in ka aboci banza ya zaka zama banza eh za su canja ka duk kirkin mutum yana ganin shi mai kirki ne bari in je in ya je ya har da banzaye ya ce su ne mutanensa da su yake zama da su yake mu'amala da su yake komai baya shiga mutanen kirki a da wuya tsira ya sa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah amma ku kasance tare da masu gaskiya idan kuwa bar mutanen kirki to kana tsammanin zaka je ka gyara waɗancan ɗin ba za su gyaru ba kai ɗin ne zaka lalace eh saboda sun kamanta ɗan adam mai kyau kamar garwacin wuta ne miyagun mutane kuma kamar toka ne to idan garwacin wuta aka je aka zuba shi a cikin toka aka rufe daga ƙarshe zai zama gawayi har ya dawo tauka shi ma. To kaga sai wannan garwashin ba zai iya tada taukar ta dawo wuta ba. Sai dai shi din a kashe shi ya dawo shi ma tauka da shi yasa mutumin kirki ya ce ya je ya ya rabi mutanen banza komai da su yake yi da in ba za a kai ba su ne za su juya shi amin wa mahabbatuhum da son mutanen kirki wal khawfu min Allah tabaraka wa ta'ala da tsoron Allah yasalunaka يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر يسألونك كافر مكة سنة تنبين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار مكة Mm.
suna tambayan an sa'ati wai tashin kiyama da kake ta faɗa din nan kan ayyana mursaha yaushe ne za ta faru yaushe za ta tabbata mata wuquha yaushe faruwar tashin kiyama wa qiyamuha yaushe ma za ta tashi abbara bil irsa'i li'annaha kasafinati cewa mursaha din nan an yi an yi an yi misali da yadda yaushe abin zai tabbata sai aka kamanta shi da jirgin ruwa ta ti fuji'atan rafiyatan faqat lokaci ɗaya jirgin ruwa zai zo da ya zo ya tsaya sai ka ga dama kamar a wajen yake eh kuma zuwa yayi ba a- ba a wajen aka yi shi ba a wani waje aka- saboda girman sa ne ya kai ne tunda ya kai in ya zo ya tsaya zaka ga komai akwai kasuwa a ciki akwai jam mutane akwai abinci akwai dabbobi akwai kayayyaki motoci waye duk komai yana cikin wannan jirgin to kaga sai kaga kaman kawai gari ne Mm.
a yaushe aka yi garin nan ba gari ba ne eh ka ka tsaya bari a sauke abin da ya kawo zai zai juya Na'am.
to shine rasu ya tafi za a ganshi a tsaye ki jirgin a sa- ruwa Mm.
sai fi ma an min zikiraha ubangiji ya ce ai tashin kiyama ba wanda na sanarwa Mm.
fi ayi shay'in anta kai ma baka sani ba ya rasulullahi Sallallahu alaihi sallallahu kai ma ba sanar da kai lokacin tashin kiyama ba Mm.
kai ma me za ka faɗa min zikira na ambaton tashin kiyama dai sai inda ka ilmuha baka san lokacin da za a yi tashin kiyama ba Mm.
hatta ta- hatta tazkura ha balle ka ka gaya musu Mm.
eh da ka sani sai ka faɗa musu tunda baka sani ba shikenan Mm.
kowa ma bai sani ba kawai ila rabbika muntahaha matukar sanin tashin kiyama yana wajen ubangiji ne shi kadai shi kadai ya barwa kansa sani muntahal ilmi karshen sanin tashin kiyama inda Allah yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala Mm.
la ya'lamuhu ghayruhu duk wanda ba Allah ba bai san ran da za a tashin kiyama ba hadha huwa al-ghaibu alladhi la yumkinu an yaddali alayhi Mm.
illa Allah tabaraka wa ta'ala Mm.
wannan shine ghaibin karshe Mm.
shine ghaibin da al- ubangiji ba ya nuna wa kowa eh tashin kiyama ba Mm.
ghaibi ne ba wanda ya san shi sai shi Mm.
dama shi ya tsara abinsa ya ajiye Mm.
ya gaya wa annabawa su gaya wa mutane akwai shi Mm.
kuma za a yi shi Mm.
amma ba annabin da ya gaya wa ka gaya musu ba nan da shekara kaza za a yi Allah.
a Mm.
za dai a yi ran da Allah ya ga dama a yi Mm.
Eh, kawai duk annabin da ya zo zai ce tsakanin annabi wani da annabi wani shekara kaza ne tsakanin annabi wani da annabi wani shekara kaza ne da manzo Allah sallama ya zo Allah ya ce ai tashin kiyama ma ya kusa Mm.
iktarabati sa'atu Mm.
sai shekara dubu da ɗari kusan ɗari biyar ga shi yau ba shi tashin yawon ba yi ba eh saboda Allah ya ya ce maka abu kusa ne kusan Allah ba irin kusan ka ba Mm.
eh kusan ka kai zaka ɗauka sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya Mm.
ba shi ba ne a Allah shi ba ruwansa ran da ya ga dama in ya ga dama yau dinnan sai ya yi Mm.
in ya ga dama kuma ya bashi nan da shekara miliyan guda bai yi ba Mm.
ba wanda zai tambaye shi Okay.
inna ma anka munziru Mm.
ya rasulullahi kai dai mai gargadi ne Mm.
za ka yi gargaɗi inna ma ya fa'o in zaruka gargaɗinka yana amfanan man yakshaha Mm.
wanda yake tsoron tashin kiyama shine zai gargaɗu Mm.
ya ji wa'azi ya ji tsoro Mm.
sai ya bi abin da aka ce masa ya bi Mm.
man ya kafu sa'ada wanda yake tsoron tashin kiyama yantafi bi izati nabiyyi sallallahu alaihi wasallama zai amfana da wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka annahum su kafirai yawma yarawna haran da za su ga tashin kiyama lam yalbasu fi quburihim sai su ga kaman ba su zaura ma a cikin kaburburan ba illa ashiyata sai yammashi kawai auduha ko kuma eh, safiya kawai ko hantsi kawai aka yi ko yammashi aka yi Eh, saboda duk dadewa da suka yi a kabari da duk wani duk abin da ya faru da da an ce za a yi tashin kiyama shikenan zaman kabari ya kare ai kowa zai tashi to kafirin ya tashi sai ya ga yaushe ma ya zo ya shiga kabarin ma har da za a ce masa ya tashi kuma lokaci yayi zai tashi inda ma taqumul qiyamatu lokacin da kiyama za ta tashi ya shukkun nasu mutane za su yi kokonto annan ma maka su fi duniya ba su zauna a duniyar ba wala fil quburi ba su zauna a kaburbura ba illa ashiyatan to daga zaman duniya da zaman kabarin duka gaba daya yammaci kawai muka yi ne haka za a yi ta eh, du- duba abin audu ha ha ko kuma hantsi muka yi ne wannan abin gashi bai jima ba zaman duniya ma bai je- bai dade ba gashi zaman kabarin ma bai dade ba to an dawo inda za a dade adafar duha ilal ashiyati sai ya raba walhadin ma'ana hantsin zuwa ga yammacin ashiyatan auduhaha auduhar ashiyati kenan al'arabu tudifu li adna sababin larabawa suna raba abu saboda komin ganganta sababin sa almunasabatu bainahuma munasabat take tsakanin su annal waqtu allazi yusamma duha lokacin da ake ce masa hantsi takunu shamsu fihi qibala al-mashriqi a wannan lokacin rana tana gabashi ne a can take wal waqtu allazi takunu fihi shamsu qabla al-maghribi yusamma al-ashiyatu Lo- lokacin da rana take komawa shan qibala al-maghribi kai wajen yamma to a lokacin kuma ana cewa wannan lokacin maraice wannan ashe masa safiya wancan ashe mata maraice ko bi hazir munasabati saboda wannan munasaba rana tana waje kaza sai a ce hantsi ko kuma safiya in ta dawo waje kaza mana ta koma yamma da tana gabar an ce hantsi ko kuma an ce safiya in ta dawo yamma sai a ce mareke ta dawo yamma kenan ko yammaci to fa bi hazir munasabati udifa duha ila al-ashiyati sai sa ka raba wannan marecen wai wannan hantsin zuwa ga marecen kuma ɗarfan nahari amma dai abin da ake nufi farkon rana da ƙarshen rana kawai Eh, fi- fitowar rana da faduwar rana Mm.
سورة العن مكية وهي اثنتان وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغني فأنت له تصدي
سورة أبا مكية وهي اثنتان وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه العامى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى Ah, wannan sura ta fara da abasa ana ce mata suratu abasa ana ce mata suratul ama saboda farkon ta abasa ah, a cikin aya ta biyu kuma ja- an ja'ahul ama tana da ayoyi 42 ta fara da bismillahir rahmanir rahim kamar kowace sura abasa wata walla abasa yayi shiru bai ba da amsa ba wata walla ya kauda kai wa ake nufi annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam me yasa an ja'ahu al'ama makaho ya zo masa to sau nuzuli hadhihi surati sababin saukan wannan sura a lokacin abdullahi bin ummi maktumin makaho ne shi ya zo yana so ya musulunta shi kuma annabi yana son manyan kafirai su musulunta yana tare da su yana magana da su sai wannan makaho yake cewa allimni mimma allabaka kallahu ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai to sai yake ganin ga- in ya samu waɗannan to ai waɗannan kan irin su Abdullahi ibn Ummi Maktum wannan makawun ire ire ire ire su su masu sauki ne ga masu tauri a fara da su to to wannan din sai Allah ya ce a ba haka ya kamata ba ai su waɗanda kake gani kake son su shigan banzaye ne ba za su shiga ba wannan da kake gani baya gani din shine mai hasken imani shi ya zo ne dai ya karba shine sababu nuzuli hadhihi surati sababin saukar wannan sura anna al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ja'ahu abdullahi ibn ummi maktumin abdullahi dan ummi maktumin a- kaga ya musulunta har ya dawo ladanin annabi sallallahu alaihi wa sallam a masallacin sa na Madina wa kana a'ma shi makaho ne wa qad kana bi majlisihi sanadidu quraishin yadma fi imanihim manzo Allah yana zaune da manya-manyan Quraishawa mutanen Makka yana yana son yana kwaɗayin su su yi imani to sai wannan din a a cikin su waɗanda annabin yake suke gabansa akwai Abu Jahl ibn Hisham Abu Jahl din yana gaban annabi a lokacin Urbatu akwai Urbatu ibn Mun- Mungira akwai Walidu Walid ibn Mungira eh, Walid ibn Utbata akwai Uqbatu ibn Abi Mu'aydin akwai Walid ibn Mungira din yukallimunahu suna masa magana wa yubayyinu lahumul islam shi kuma yana gaya musu su zo su shiga musulunci yana kokarin su musulunta sai ya ga kamar za su fahimce shi shi ko makaho tunda makaho ne ya sani ne shi bai sani ba bai san shi annabi ya damu yana magana da wasu ne ba da ya zo sai ya kita cewa ni ma gaya min abin da ka gaya min abin da Allah ya baka din nan ka fara min abin da Allah ya sanar da kai din nan to kaga shi bai sani ba to shi ne sai Allah ya ce masa ka juyo da hankalinka akan wannan waɗancan banzaye ne wai za ƙara lahum haza laisa haƙan idan yake musu abu kaza haza laisa haƙan abu kaza ko ba gaskiya ba ne ƙalo sai su ce eh wa- bala haka yake wadduma ai mun rantse ma da gunki na'am haza haƙun haka yake eh wannan wannan gaskiya ne aktamna bi sanami mun rantsa da gunki gunki kaza tabbata abinda ka fara ina haka ne amma mun rantsa da gunki ba sai ana ana gaya musu da wajen Allah suna rantsuwa da gunki adduma hiya al-asnamu idan aka ce duma shine gumaka fada ma fada mai rasulu sallallahu alaihi wasallam fi an yakbalu da watahu mazala hadda aka da yana kwadayi su karbi kiran nasa su musulunta wadda kalal ama a cikin wannan yanayin yana magana da su sai wannan makaho abdullahi ibn ummi maktumin ya shigo fa kallama nabiyya sallallahu alaihi wasallama yazo yana wa annabi magana shi wannan makaho wa qara hadisahu sai yanki maganarsa wa wa qara hadis annabi sallallahu alaihi wasallama sai bai saurare shi ba shine qara hadisahu din yana magana manzo Allah kuma ya shangalta da wasu wa huwa mashghulun annabi ya shagalta ne bida wata ashrafi quraishin da kiran manya manyan quraishawa ko za su musulunta kullum ma shagala hul ama yayin da makahon nan ya shagal ya dame shi wa kallamahu yake ta masa magana wa qara hadithahu mirara yana yanke masa magana shi yana magana da waɗancan yana so su musulunta shi kuma ya zo yana ta magana shi wannan makahon bai sani ba baya gani to annabi da ya ga sai ya fara magana sai makaho ya kawo magana sai ta yanke magana annabi to manzo Allah abasa abasa nabiyu sallallahu alaihi wasallam wajahu manzo Allah sai ya hada fiska wa arara anhu sai ya kauda kai yake kallon wadancan ya rabu da wannan makaho falamma fa'ala zalika sallallahu alaihi wasallama da ya aikata haka utiba bi hadhihi surati Allah ya saukar da wannan sura yace masa ba haka ya kamata kai ba tsakanin Allah da annabi mutum bai isa ba ba wanda zai shiga annabi bawan Allah ne duk abin da Allah yake so zai gaya masa amma wani kuma annabi jagorarsa ne shi ko bai isa ya faɗi wani abu duk kalma komin kankantarta in dai ta kaskanci ne in mutum ya dangana ta ga annabi ta ke yarda in musulmi ne ya bar musulunci ya bar shi in dai ya dangana wa annabi wata mummuna kalma komin kankantarta ba ya cikin musulmi a lokacin ko a hukunta shi ko ba a hukunta shi ba musulunci da ya bar shi sai dai ya dawo amma ya bari kam to saboda haka shi Allah abin da ya gaya wa annabinsa kada wani ya ji daɗi ya dinga cewa "Ai, Allah ya zargi annabin ma sai ya zargi annabi kai ba za ka zarge shi ne kai kuma kai saka zargi annabi a Allah ne Allah shi kuma Allah ma saboda soyayya da yake wa annabi idan abu ya faru sai Allah ya ce na yafe maka amma me aka yi
sosai.
sai ya fara da yafiyar tukuna afallahu amma salafa afallahu anka lima azinta lahum mutane ne fa suka zo suna wa annabi ƙarya suna rantsuwa munafukai akan a bar su kansu tafi yaƙi annabi shi kuma tunda in karen zai masa da Allah ai shikenan ya yadda sai ce a tunda har karen zai da Allah je ka gidanka ka kwanta to shine Allah ya ce afallahu anka to Allah ya yafe abinda aka yi in ma da laifi ne Allah ya yafe shi amma me yasa kai musu izini wayannan banzaye ne kara yi musu izini Na'am.
a basa kala waje huwa tawalla ya hada fiska ya juya an ja'ahu al'ama makaho ya zo masa Abdullahi ibn Ummi Maktumin al-ibaratu ka anna fiha iradan jaru damiri ghaibatan kaga nan ai a basa kawai aka ce ba ashe a basan nabiyyu ba ba kawo sunan annabin ba a basa wata walla kawai in ba a kisa ba za ka gane da wa ake magana ba annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah lamma arada anil ama da ya kauda kai bai kalli makahon ba nazal al wahyi sai Allah ya saukar da wahayi wa ka annahu muridun anhu qalilan kamar ne wai tunda ka kauda kai daga wanda zai musulunta to bari a saukar da aya a gaya maka abinda kai ba haka ya kamata kai ba abasa ta Allah jahul ama lam yaqul abasa ta wallayat ubangiji bai ce fiskarsa ta hade ba sai ce ya hada fiska lam yuwajihu bil kidabi ko kuma abatta wata wallaita bai ce masa ka hada fiska ka kau da kai bai ga masa ba sai Allah ya ce abasa wata walla ya hada fiska ya kau da kai bai kalli mutumin ba Na'am.
kaga nan ma wata magana ce ta girmamawa Allah ne yake magana amma yana girmama annabinsa saboda yana son annabinsa fiye da yadda yake son komai yadda annabin kuma yake son sa fiye da yadda yake son komai shi ma saboda haka shi shi ya san Allah Allah kuma shi ya san annabinsa lam yuwajihu bil kidabi Allah bai fuskantar masa da magana yace a fasta wata wallaita ka kawo da kai fa ka- ka kuma hada fiska a sai yace ya hada fiska ya kawo da kai saboda makaho ne ya zo masa kaga ba a gane ma waye ba shi kuma annabi yanda Allah ya ka- saukar da Qur'ani yake yake karanta shi shi ba annabi yazo zai karanta zai ce a fasa wata walla an ja'ahul ama haka ya karanta da sahabbai haka suka yi kara- ke karatu har yau har abada eh haka Qur'ani yazo Sosai.
yanda Allah ya faɗa iko akan menene yadda Allah ya faɗa annabi ba zai canja ba wallahi sai ai da da ni ake bari in bayyana muku a haka Allah ya ce yanda Allah ya karanta haka shi ma zai karanta wa mutane Allah.
kanahu muridun anhu wa ma yudrika me ya sanar da kai ka daba hu muqabalat kaga sai yanzu aka fara magana da annabin kai zai Sosai.
idan aka ce shi yayi kaza yayi kaza to yanzu tunda an dawo za a gaya masa halin wannan wanda yake so ya musulunta sai Allah ya ce wa ma yudrika la Allah ya zakka baka sani ba mai yiwa ko shi din mai imani ne alam ta alam baka sani bane annahu ya ta'allamu minka yana so ya nemi ilimi a wajenka wa ya'malu bima ya'lamu kuma zai yi aikin da abin da ya sani ma'ana in ka koya masa addinin nan zai yi shi ba irin waɗancan din bane aw yazakkaru ko baka sani bane in in kai masa wa'azi yazakkaru zai wazantu yattaizu kuma fatanfa'uhu zikra ko fatanfa'ahu zikra wa'azin kuma ya amfane shi ai zai wazantu kuma wa'azin zai amfane shi kuma ya amfane shi amma manistan na amma waɗancan mawadata manyan mutane wanda suka wadata bil mal da dukiya kasana didi quraishin kamar manyan quraishawa fa anta lahu tasadda gashi ka mai da hankalinka a wajen su shine anta lahu kaga wancan anhu ne to wannan kuma lahu ne tata arrada lahu ta bijira gare su wata wa wa wata bala alaihi ka fiskance su wata wa- wata arada ka kau da kai an hazal miskini ga wannan miskinin da yake maka magana makaho wa ma alaika Allah ya zakka wa baka san- baka sani ba wa ma alaika Allah ya zakka ba abin ba abin da yake kanka idan wanda ya zo wajenka zai karbi ko zai karba ko ya- ko kake so ya karba ya ki karba shi wannan kafirin Ka- kafiran da kake magana da su wa ma alaika me zai same ka ba abin da zai same ka Allah ya zakka in suka ki imani in ba su imani ba ba abin da zai shafi annabtinka ba abin da zai shafi aikanka ba abin da zai shafi matsayinka matsayinka wajen Allah ba abin da za zai taba ka Allah ya zakka anta laysa alayka illa albalamu Mm.
ka isar da sako ne kawai naka at-tablimu lil jami'i ka isar wa kowa man amana amana wa man lam yu'min fala alayka wanda ya yi imani shikenan imani ya amfane shi wanda ya ƙi yin imani duk girman sa a duniya ya je lahira ya wulakanta baruwanka na'am alhamdulillah Alhamdulillah, alilmu indallah alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am, tambayar mu ta farko, mai tambayar yana cewa, wai shin ya shehu akwai wasu surori ne da aka keɓance na musamman da ake so a karanta yayin da mutum yake shafa'i da witiri?
a wannan fahimtar malamai ne Mm.
Eh, amma duk abin duk sura da ka karanta ta yi Eh, ba ma shafa'i da witiri ba kowace sallah duk surar da ka karanta mata ta yi amma masawar malikiya to sai su- suka zaɓi eh, maliki imam maliki ya zaɓi in in kana so in kaga kana da dama ka karanta sabbi sufil ala kenan a raka farko ta shafa'i raka ta biyu ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna raka eh, ta witiri ka karanta qul huwallahu da faragi da nasi amma wannan ba wai dole bane in ba kai ba ba komai duk abin da ka karanta kawai kai shafa'i kai witiri Mm.
shine fa ake bukata Mm.
a shafa'in ka me ka karanta duk abin da ka karanta in qur'ani ne shikenan qur'ani ya duk ɗaya ne Mm.
witrin ka me ka karanta ko me ka karanta in qur'ani qur'ani ne ba ba, ba komai Mm.
saboda haka babu maganan wai a sai sura kaza ko sura kaza Mm.
eh wannan mutane malamai ne suka yi istinbadi Na'am.
Allahu a'lam Na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na manta, na yi sallar la'asar ba tare da alwala ba, sai bayan na yi sallar magariba sannan na tuna, to ya zan yi.
sai ya biya la'asar din kawai Mm, eh ya- ya- tunda yanzu ya gane ya yi sallah ba alwala sallah ba alwala babu sallah mm, to kaga kuma ya riga ya yi magariba mm, to in dai a ma- a maganar ibnul qasim mm, a cikin masabar malikiya in maganar ibnul qasim ne in yayi man in yayi la- la'asar din bayan magariba to sai ya dawo da magaribar mm, to amma in yace zai yi haka kuma ai ba mamaki da ya samu jam'in magaribar mm, to ya samu jam'in magariba kace ya dawo da ita ko ba jam'i ba kaga ya asara biyu mm, to amma ibnu wahabin shine yabda'u bil hadirat ibnu wahabin mm, wa ashabun yabda'u bil ahabbi mm, eh, duk almajiran imam maliki ne mm, ibnu wahabi ya ce ka fara da da da, da wa- wa- wancan mana in ya biya wannan eh, la'asar din Mm.
ya sake bi- ya sake yin mangari- mangaribar mm, amma mala shabu almajirin imam maliki shi ma ya ce a duk wacce kake so ka fara da ita kawai mm, saboda haka in har ya riga ya yi magariba sannan ya tuna la'asar din ba ba ta yi kyau ba ya dawo da la'asar din ita kadai shi kenan ya huta mm.
ya yi Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ne ne aka tsere min raka'a ɗaya sai kuma shi liman ya yi rafkanuwa ma'ana ya ƙara raka'a ɗaya kenan. To shin ya shehu a nan ni kam shi kenan sallata ta cika ko kuma ya zan yi?
a da yawa shawar da liman ya kara ba ta shiki sallar Na'am, ita ai ba lissafa ta ba na'am, Eh, tsakawoyin sallah yadda aka rubuta su haka suke na'am, yadda ake yin su haka suke na'am.
in liman ya ƙara wata to babu waccan wanda aka ƙara Mm, saboda haka kai dai yadda aka tsere maka ɗaya kana nan a tsere maka ɗaya na'am, saboda haka wacce aka ƙara ba ta da amfani na'am, in liman ya sallame ka Na'am.
tashi ka biya taka mm, sai ka biya sai ka yi ah, sujjada da liman ya yi mm, liman zai yi ba'adi ne mm, tunda har ya ƙara raka'a mm, to kai ma kai ko ba za ka bi shi ko yi ba'adi ba Na'am.
in ya sallame ka tashi ka biya raka'ar ka mm.
wacce ake bin ka sai kai ba'adin liman Mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta mutum ya sha maganin karfe kamar ruka ko bindiga ko wani abu mai kama da haka?
a to ai in dai ba najasa bane ya halatta Na'am.
najasa ne ba kyau Mm.
najasa kam duk ko menene ba a magani da najasa Mm.
ba a amfani da najasa Mm.
amma duk abin da yake ba najasa bane ko me za ka yi amfani da shi eh a tsari ne in ka ce kana son ka tsare kanka da kaza da kaza wannan ruwanka eh wannan ba wani yau Mm.
eh eh, in dai ba najasa bane Mm.
to halal ne Mm.
abin da yake najasa shine ba kyau Na'am. Na'am. Kamar suna maganar iska na tasowa. Saura tambaya biyu ne kuma.
tambaya Biyu ne kawai amma wai kamar iska na tasowa.
to iska na tasowa Na'am.
to ko zan waje sai ko Na'am.
eh tun da an ce iska na tasowa sai mu tambayoyin guda biyu ya rage Mm.
sai mu basu gobe sai mu tashi a kansu ko Na'am.
insha Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Allah ya karba mana ibadunmu Amin.
Allah ya ba mu albarka wannan wata Amin.
Allah ya tabbatar da mu a cikin musulunci Amin.
Allah ya raya mu musulmai Amin.
ya dauke mu musulmai Amin.
Allah ya karbi dukkan ibadunmu Amin.
Allah ya mana albarka Amin.
Allah ya daidaita kasar mu da kasar Amin.
musulmai Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين.
الآخرة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ونبيك ورسولك ونبي أمي آمين.
وعلى آله وصحبه وسلم Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah.